الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aina so da kamar yadda na bukata sun ci gaba da bayanai tun da na san kowane daga cikinsu akwai fawa'id kwarai da gaske a bakinsu amma dai tun da abin ya zo a haka wato ba na so ne in manta da waɗansu gabobi masu muhimmanci da malam ya taɓo mana a taɓo mana tarihin dawon malam bakar mamul gumi wani da yawa nan nasa akwai wanda lokacin da yake magana ma ba sa akwai wanda mu ma ba ne wani wayan kirki ba ballantana musan me ake ciki to waɗannan abubuwan da malam ya ambato zan maimaita su saboda ya zama cikin jikinmu daga cikin abin da ya ambato wanda ana kyautata mashi zato la nuzaki ala allahi ahadan shine ikhlas abu na biyu da ya ambata shine kau da kai daga kawace-kawace na duniya wanda bai riski rayuwar malaba kamar gumi ba babu shakka ya samu bayanai ko ya ga asar ƙarara na waɗannan abubuwa wannan abin na biyu a iyaka fahimta ta a da'awanmu a yanzu yana ɗaya daga cikin mafi girman abin da muka rasa kuma ya sa muke ɗimuwa a cikin harkar da'awa ɗin mana kauce ma ƙawace-ƙawacen duniyan nan wani ya ɗauka riga riga fa ita ce za ta sa da'awarka ta karɓu ko wata an maida ta wani wato wani irin gimshiki a babin da'awa don haka nan duk abin da zai ne ya sa riga mai kyau ya fito da kyau ko da zai zama tuya ta mutuncin da'awar zai yi to da yawa daga ciki yana ce mana tuwo a kwarya akan wannan abu na biyu bayyanan wannan social media ya taimaka ma raunin ba na so na ce raunin ikhlasi amma raunin to rewa raunin taka tsantsan ɗin ya taimaka kwarai da gaske daga cin abin da malamin ambata da ya taimaka mu da amara bakar gumi akwai hanyoyin sadarwa babu shakka da awa sai da masu isarwa a ɗakinsa wata rana za ga an nuno shi amma tun da a wancan lokaci akwai ƙarfin midiya ya sa saƙon ya isa kenan ashe da'awa ba wai mutum nawa ne a gabanka ba yaya kwalici nagartan waɗanda suke gaban naka ya ambata mana a ta ibn abi rabahin wanda akwai magabata da dama irin wannan wanda za a ga ba shi ya dame su amma mun tsinci kanmu yanzu da hatta a midiya mutum yana isar da saƙo na sunna amma ƙoƙarinsa yana counting followers mutum na suka yi mishi liking mutum na suke bin shi idan mun kalli ya galibin followers ɗin nan fa zabadin ne kawai amma zabadu fa ya zabu jifa'an in za ka tabbatar da haka idan kai nagartaccen karatu za ga ana maka liking amma kana wani shiriri ta ka saki sai ga ana ta bi sai ta trending to wannan ya ɗauke hankalin da dama daga cikin waɗanda Allah ya musu nasib na ilimi suna da nagartattun abubuwan da su faɗa su amfani jama'a amma sai ya ɗauki hankalin su yana daga cikin abin da ke sabar da rudut na babu dalili ya daga cikin abubuwan da ke sabar da rashin ma juna uziri a abin da za a iya yin ma uziri din yana ɗaya da ci abin da ya ɗauke hankalin mutane karanta da tauhidin nan fa so idan ka ɗauko tauhidi a masallacin unguwar kuma to ba kai sa'a ba daga kai sai kila mai ɗan in bai je gida in bai je gida kafin ya dawo ba kenan abin da aka koma ke Allah ya ji kan mala bujjali dabo da suka san shi sun san shi ina da wani ɗan uwa a kai hakuri ina da yawan raha shi yana da son baccin subahi ne daga can ƙaura shi yana karatu a nan anguwansu amma yakan ce ya hana shi bacci ranne zai ce mu kai wato mutumin nan malamin nan naku a dade ana yi sai gaskiya saboda ya tafi Kaduna ya ɗau wani zamani ya dawo jisti yana karatun a daidai wannan lokacin in kana ji da ka nesa za ka ɗauka masallacin a cike yake akwai wanda su sun sani suna nan amma an kaga sai ka tarsima shi kaɗai ne ya gama ɗauki su kan shekara har Allah ya kawo lokacin da ya bar garin ya samu makaranta jiya da ba da gudun masa Abuja har Allah ya karɓi rayuwarsa muhalli shahid malam yayi magana idan damuwarka wa a cika majalisan kare to kana da matsala gaskiya hankalinka ya kai ga nagartan abin da zaka bada su kuma waɗanda za su tsayi din hankalinka ya kai ga nagartan waɗanda suke wajen babu shakka a sako zai isa ƙwarai da gaske yana da matukar muhimmanci mu ɗauki darussa daga rayuwar wannan bawan Allah da malai ambata mana sannan kuma daga cikin abubuwan da da'awar malam bakar gumi suka mai da hankali a kai shine yaƙi da shirka da bid'o'i duk wanda ya san wancan lokacin galibi ko in ce kusan duk wani masallaci na izala in kaje kitabut tauhid din nan shi ake karantarwa ko fatuhul majid sharhin sa ko taysir ko galibi su ne ake karantarwa amma waɗannan littafai na aqana aqida da galibi yanzu ga sanar sun yawaita malam bata su da yawa a waɗancan lokacin fa ba ma fa san su ba sun yi kaɗan ƙware shi yasa mukan ce idan ka ga mutum ya kai irin wancan shekarun ma'ana ya taso a irin wancan shekarun sai ka sami shi da waɗansu kurakuri a irin wannan babin da ke littafan nan kaɗan mar uzuri ka bi usulubi mai kyau da zai fahimta saboda a lokacin shi bai san su ba ga abin da ya sani can shi ya karanta da shi abin da zai iya yi zuwa yanzu da haka da kallon shekarun su kai ka taso a lokacin alhamdulillah an samu waɗannan littafan sun shigo an samu malamai sun yi masa shiru alhamdulillah sun sokaci abubuwa fiye da yadda muke tunani Allah ya saka musu al-Usaimin da makamaransu da alkhairi sun so ka al'amura abuwa na ilimi in general ga baki da to waɗanda suka zo a wannan gaban sun zo lokacin an suka ta ilimin an yaɗa shi yayi sauƙi gaskiya to babu shakka ni'ima ce baiwa ce don haka nan yana da kyau a rinka amfani da asalib masu kyau kwarai da gaske Allah ta'ala shi datar da mu musamman wajen gyara waɗancan kurakuran da waɗancan suka suka gabatar to Allah subhanahu wataala shi taimake mu wannan kaga da ina cewa kuma gashi ban gama ba amma Allah ya sa mu abin da muka faɗa albarka Allah ta'ala shi da ta da mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun ji nagartattun kalmomi daga bakin malaminmu kuma baƙonmu muna roƙon Allah ta'ala ya ɗora a cikin mizani babba daga cikin abubuwan da malam ya haska mana ya buɗa mana ƙofa da za mu je mu shiga ciki mu dinga yin ƙaya a babuga uku malam ya mana magana akan asulul imani kamar yadda ya haska mana akan al'imanul wajib daga nan kuma ya tike mana akan al'imanul mustahab da farko kamar yadda Dr. Khidir ya ambata malam ya muƙaddima safkaran fari da da'awar Sheikh Abubakar Muhammad Gumi da yadda ya haskaka usulubin da ya ɗauka har ya kai isa cin nasara a da'awarsa daga cikin abubuwan da na kiyaye malam abokan gumi ya samu nasara a wajen da'awarsa akwai ƙulla alaƙa da masu mulki idan mai da'awa ya zamo ya sha ɗammara zai faɗa da masu mulkin yankin da yake da'awa ka ɗauka tun daga mai anguwa ko dakace ko jami'an tsaro kuma wannan faɗan da yake da su ba a wani babi da shari'a ta amince ba kawai don ya more yana da kaifi a baki to za a je gaban da sai ya nemi kuma gudunmawansu bayan ya riga kuma ya ɓata da su mu fahimci da'awa tana da buƙatuwar waɗannan mutane sannan malam ya yi mana ishara da awar malam abokar gumi bayan da ya yi da halce kuma ya yi da biyu kuma ya yi amfani da kujera na matsayi ta so ta kama da da'awar ɗan fodiyo ya yi da'awa da halci ya yi da alƙalami sannan ya yi da kansakari Allah ta'ala ya gafarta musu daga cikin tarnaki da 'yan uwa masu da'awa a yau muka fada ciki da'awar waɗancan mutane da malayin dinga ishara zuwa gare su sun ɗauki da'awar a matsayin ibada mu kuma yau da yawan mun ɗauki da'awar a matsayin hanyar samun abinci sai yasa shi yasa duk wanda zai ma mutum kutse a majalisinsa sai kawai wata shago wani shago ne ya buɗe na kasuwanci wani yana so ya shigo mashi na gaba a kamar kalmar da Dr. kabir asugari an mata cewa rashin wani wata rabi'a da take haɗa wa'idannan masu da'awa guri guda kowa a anguwansa yana ganin shine mafiti in ya faɗi magana wani inda zai faɗi saɓaninta to sai ya kulla ya ƙashi sannan babu wani dattijo da zai tattaro wancan amuru da wancan zaidu da wancan bakaru ya tattauna da su ya tsawata musu kowa yana jin ya isa ga wasu sunaye da suke bayyana a media duk wanda ya fara da'awa kalmomin nan guda biyu da wasu masu kamanni da su kusan su ne shaƙirar mutane ma'ana in ce ni wane wane wane as-salafi to wannan title ne da zai sa in taka kowa in cicciro wasu malamanmu da muke kallon su suke renan wucin nan al'umma in ce masu kawai dukkansu wanda ya bi su ɗan wuta ne kun san irin kun san wanda nake ishara zuwa gare shi a idan ya zamo matashi ɗan uwa da ya fara da'awa zai ɗauko irin su Dr. Umar Rijiyar Lemo irin su daktorwa ne irin su daktorwa ne ce duk wanda ya bi su wuta za su kai shi kuma yana intima'i cewa shi as-salafi ne to akwai bukatuwan al'umma su san salafiyan nan wacce ce domin ta zama kamar wata riga idan mutum yana so ya nuna cewa shi yana da zafin kai to sai ya sa mu kanshi wannan riga don Allah mu ɗauki seti a na dab da ƙarshe daga cikin matsalolin da muke fuskanta akwai ta'assubanci da wani yana ganin cewa da'awar ma shine ubanta sai na yadda za ka yi in ban yadda ba ba za ka yi ba ko kuma ba za a saurare ka ba ko ba za a baka damar yinta ba wannan ta'assubancin da ke shigowa cikin babin da'awar sunna to yana kawo matsala ƙwarai yanzu wani kawai sanadiyar fa siyasar dimokuraɗiyya sai ta tarwatsa masu da'awa gaba ɗaya wani sai ya makalewa kansulawa ne wani sai ya makale ma ɗan majalisa wa ne wani sai ya makale ma ciyaman wa ne saboda neman ragon layya ko shinkafan azumi ko rigar sawa kuma ayoyi da hadisai da littattafan na akida sun hada masu da'awan gaba daya amma demokradiyya ta zo ta raba su ƴan uwana masu albarka shawara wannan jilsar da aka samar ƙarƙashin jagorancin malam ina roƙo da sunan Allah don girman Allah a kyautata ta ya zamo lokaci bayan lokaci ana irinta kuma inda za a ga wani ya bayyana yana da awa da sunar sunna amma usulubinsa da manhajinsa ya kauce wa sunna kar a kyale shi a je a taka mai burki haka ɗin nan zai taimaki da'awar kuma zai taimaki al'umma a da wa'incan matasan da ke bayyana a yankin bauchi da wasu yankoka wallahi da ba su iya magana suna wajin tsoro su furuci da kalmominsu to amma bayyanan wasu a ƙaran irinsu da suke da hamasa da ɗimin ƙirji su masu suka bayyana hakuma mutanen zare kuka samu ta malmatu shi ma ya bayyana duk fitinan nan ne ta ɗumin ƙirji ‘yan uwana masu albarka muna addu'a Allah ta'ala ya saka da alkhairi a karmakallahu makarantun islamiyya da malam ya ishara kowane mutum idan ya buɗe makaranta sai tunanin kawai waɗannan saƙuna ne zai ɗura wa ‘ya'yan mutane to akwai buƙatuwar a daidaita manhajar da zai zamo a kowane darasi kamar yana malam kabir ya rubuta mana alwabe to a kowane darasi a fitar da wani littafi wanda zai zama muƙarrar a bisa da'awar ahalin sunna wal jama'a in ba haka ba har yanzu akwai makarantun ahalin suna da suke karanta da aqidan asha'ira har yanzu a makarantun ahalin suna akwai makarantun da suke karanta da tauhidi mawdu'atin sauransu musamman kuma iyayen mu mata wanda hatta boka ma zai iya zuwa yi musu muhadara inda zai ba su falalan rike miji da sauransu da sauransu da sauransu gaskiya wannan babi na aqida muna da bukatun anan nage shi kwarai akarmakallahu Allah ta'ala ya dora a cikin mizani ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu wanda Allah ya shirya ba mai batar da shi wanda Allah ya batar babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta face Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne da farko ina godiya ga Allah a matsayina na ɗalibin ilimi wanda ya bani dama na halarci wannan jilsa ɗin wallahi ina ina tsananin ciwon kai amma sai na ga gaskiya inda zan iya ɗan lallaɓowa in zo ya zama na na samu alkhairin ya kamata in zo a wannan mu'assasatud difa da ta shirya wannan jilsa din Allah ya kara mu wannan mu'assasa albarka wani babban abu da take yi shine tara yara da koyar da su almutunul ilmiya gaskiya wannan abin yana burge ni kwarai da gaske kuma abinda malamai ke cewa sigarul ilmi qabla kibarul ilm sigarul ilmi qabla kibarul ilm wannan yana burge ni ko da zana halarci wato zama a dan dada da aka gwada wasu yara kan wasu littattafai wanda yake na ƙasa to wannan muhimmin al'amari ne kuma idan an kamar yadda malam kabiru ke faɗi yanzu idan aka kama yara 'yan islamiyyun nan da farko to ba za a samu waɗancan mutanen da dr kabiru asgar yake magana wato ainihin 'yan ta'alun ba 'yan na iya amma ƙarya ne mutum bai iya komai ba to in aka kama su daga ƙasa aka rinka karantar da yara waɗannan wato ilmomin yanda nan gaba in Allah su yarda ana fatan su ne za su yada addinin Allah su za su yada ƙur'ani da sunna to in muka yi watsa da ƙasan nan akwai matsala sosai Allah mu'assasa su ƙara ba da himma sosai su shiga islamiyu duk islamiyyar da take tamu ce a shiga in za a yi ƙoƙari wurin game da karikalam ɗin nan wanda mala ya faɗi wato ya zama akwai manhaja ta ƙwarai a fitar da shi sannan na biyu a gafta malam bayanin da kai dangane da waɗannan littattafai da ka dinga faɗowa ni ina fahimtar ya kamata a fitar da ƙa'ima ta ta kutub ɗin ya zama na an fitar da su kuma a rarraba a rarraba mu mutane domin su san su wasu littafan ma da yawa ba mu san su ba to ya zama na littafan ma kansu ya zama na an san su yawa sunayen littafan da kuma ainihin wato Uh, masu masu talifin na, na littafin ya zama na an fitar an samu ka'ima na wannan littafin sannan abu na uku da nake gani yana da fa'ida kwarai da gaske to Allah a yi ƙoƙari duk wanda ya taso yana tatata in kun lura da mala abubakar gumi wato mala abubakar gumi aka dinga faɗan manaƙibu nashi to ina gaya muku wallahi al'azim wato sai fa an ci kwanaki ne ko watanni mala abubakar gumi yana da wani ɗabi'a na farko dai akwai tawalu'u mutum ne mai tawalu'u sannan na biyu an faɗa a nan gurin malam ya faɗi kuma sauran malam masu faɗi gudun duniya to a rinka fito da wato bayani dangane da waɗannan wato bayan Allah da suka wuce kamar yadda Abdullahi dan Masaudi ke cewa man kana mustannan falyastanna biman qad mata wanda zai koyi cikin addini ya koyi da wanda ya mutu aka ga akan me ya mutu yace suwa ne ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ka duba shi ma sahabi ne fa kuma yana daga cikin wato ainihin wato as-sabiquna al-awwalina min al-muhajirin ko rabta mala amma yana cewa kai koyi da wanda irin su Abubakar kenan sun mutu an game suka mutu akai a rinka fito mana da manaqib na irin waɗannan bayin Allah irin wannan kyaututtuka ni fahimta ta abin da ya ƙara ya matsa mana al'amarin nan kyaututtukan shugabannin nan yana cikin abin da ke jawo mana matsaloli e shugabanni 'yan siyasa yana daga cikin abin da ke jawo mana matsaloli duk a ce dai misali halas ne ko shugaba ya dauki kyauta ya baka to amma kuma in baka karban ba laifi kai babin halas ne ko babin halas din nan yazo yana haifar da matsaloli da yawa yana haifar da matsaloli ba a bakan ba ma a ce an baka mala abubakar gumi yana karba duk wanda ya bashi kyauta yana karba to amma shi fa bai bai karban da zai jawo fitina ba da ya karba da ya rabar akwai abokina da suka je gurin mala abubakar gumi a kaduna sun je ɗaura aure suka ce su biya weekend aje a gaida mala abubakar gumi yana zaune wato ainihin wani bawan Allah ya zo ya ce mala an sace mun mashin ya ce Allah ya maida maka da alkhairi ana nan sai gashi an kawo malan wato marsan da sabuwa aka kawo mai sabon marsandin nan ana bashi ya ce Allah ya saka da alkhairi ya ije mu kullum ya ci gaba da karatu karatun da ake yi na safe a gidan mala abubakar da ya gama ya tashi wallahi ya zai hau bene ya manta da mu kullum aka ce malam ga mu kullun nan da aka baka ya ce ina bawon Allah nan da ya ce an sace mai mashin dauki Allah ya canza ma to wanda yake ya karbi shu kyauta daga wurin alhazawa da kyauta gurin shugabanni kuma shi ya raba muku kullum wasu ma suna zuwa majalisar ne don duniya sai kuma niyyansu kuma ta kyautata don duniya suke zuwa to matukar matukar waɗannan mutanen za su rinka ba da gudunmuwa suna baka kyauta ni a babin tun da dai halas ne halas ne da za a bar shi to da an toshe ƙofofin fitina da yawa to amma yana da wuyan fahimta haka Allah ka yafe mana daga ƙarshe ina roƙon Allah ya mai da malar lafiya kuma Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah maɗaukakin sarki yawaita mana mutane da za su rinka faɗakar da mu akan ire-iren waɗannan al'amura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
ni shawara da zan ba mu ɗalibai wato fitinan da take faruwa ko na ji da manzala ce an tari da al'amata rabbataha an tari da al'amata amatu rabbataha ko yanzu malamai tsoron ɗalibai suke ji suna karantar da karatun ne don kada ɗaliban su watsi wato an tari da al'amatu rabbataha sai na ga dawo cikin mu wai malami yana jin tsoron ɗalibai su saboda ka zai karantar da abin da ɗaliban ne suke so yanzu ba ɗalibi yana bin malami ne ba malamin ne kuma yana bin ɗaliban yana za a samu karatu malamai kaddara abin da ya same ku ni dama ba ni ciki ni almajiri ne a kyautata niyya a karanta da ɗalibai don Allah wanda ya tsaya shi ke wanda ya tafi a ƙyali ɗalibai ku yi haƙuri da ni mu rinka karatu bi tasir mu bi karatu a hankali ko mai hidima gare shi wai ɗalibai yanzu ba za su hidima ga ilimi ba nan masallaci ɗalibin da zai zo nan yana halkar nan yana karatu a zuce shi bai taɓa tunanin yadda ya tsantsance wannan dattin ma ko ya share nan wurin ya hidima ga inda zai zauna ba malamin ba bayan ba malamin hidima ba shi sa malamin sai dai koma da dabarbaru da maula da yadda zai yi ya rayu ɗalibai ba za su taimaki malamai ba bayan sun san ana cikin fitina ce na cewa shugabanni da masu hali da gwamnati ba rota da addini tunda aka kashe mana iyaye aka kashe sarkin musulmi aka yi ku aka rusa mana daula muka koma ƙarƙashin yan mulkin mallaka ya zama malami yana lilo manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa ya sani Allah subhanahu ta'ala ya dora mai kaso ne mai ƙarfi a cikin dukiyan addini ya kula da kai humusi nashi sai na bakar bayan an naɗa shi cikin baitul mali aka ce ibu abin da zai kishi shi don ya tsaya ya hidima yanzu malamin da zai karanta da ɗalibai ɗaliban ba za su mai hidima ba kai ba shi ba bai wuce kwana uku ba masallaci ne ɗalibai suke karatu limamin masallaci ce da ala tare a share ɗaliban suka zo ɗaukar karatu sai suka tsaya gefe guda wai sauran mutane su share su banda su su banda su ake yi a share masallacin su yi su karatu ya ce yanzu ɗalibi ba zai hidima ga ilimi ba zai samu karatu kuwa da ka nasiha ta gare mu shine mu sani an riga an ci mu da yaƙi an kashe mana malamai an kashe mana shugabanni demokrasi ta zo ta kama ƙasa kuma ba ruwansu da addini saboda ka addini dole zai hidima addini yanzu a sake yake bai da wani abin da zai rika dan addini zama yana hannun talaka yana hannun mutane dole a sake yake sala inda ba san abin da abin da ake so a yi littafi kaza da littafi kaza a yi saitin kaza zai duba zai yiwuwa sai dai a ba da shawara a yi nasiha to nasihas ta farko ɗalibai don Allah su kyautata zuciyarsu su rinka shawara da malamai ne su dauko ilimi da a hankali daga ƙasa a hankali kuma su mai ilimin hidima su mai ilimin hidima sannan malamai wanda Allah ɗora muku hakkin karantawa wallahi ku zai ku karanta wanda zai tsaya ya yi ya yi wanda ba zai yi ba ku haƙuri kada son sai wane ya zauna ku rinka yin karatu don ku faranta musu rai wannan shine shawara ta ga ɗalibai da kuma malamai ko ku shawara gare mu mu ɗalibai da kuma ku malamai waɗanda Allah ya dora muku wannan wannan hidindimu amma abu na ƙarshe wannan mu'assasa kullum ni na mata addu'a alheri sun zo sun gayyace ni ce ni ba gayyata na ni in ji taron alheri na irin wannan ko a rediyo na ji zuwa zan yi in na zo in samu wuri in zama na in an gama in tashin tafi ni ba sai na ci komai ba so da haka Allah ya saka muku alheri Allah ya sa albarka assalamu alaikum warahmatullahi saka wa malaman da alkhairi Allah mu dauke sarki kuma ya sanya a mizani waɗannan gwalagwalan kalmomi da muka saurara daga kowane bangare muna fata Allah mu dauke sarki ba mu iko yin amfani da shi an faɗa min cewa akwai masu tambayoyi da suka so su gabatar maga shi lokacin sallah yayi amma da yake wannan zaman dama ba shi ne na karke ba dama yanzu an yi sallah akwai muhabara da malam zai gabatar akan komawa zuwa ga tauhidi ina tunanin duk wanda yake da tambaya sai ya kokari za ta rubutu ya rubuta sai ya zama cewa karken karatu da malam zai gabatar to za a bajarar da wayannan tambayoyin ga malam kuma wasu sauran ƙarin bayanai da mulahabat da malam yake da shi kila a bisa tattaunawar da aka yi haraba da shawarwari da bakin karatu insha Allah malam zai haɗe mana muna fata Allah madaukin sarki ya datar da mu wannan muke cewa subhanakallahumma na to haka ne
to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malamai sun tattauna su yi ƙarin bayani a abubuwa da yawa sai dai zan yi magana akan maganar shi a malam kabiru mika'il shikawi da yake maganar cewa tabbas ga cikin bayanin da na yi da ce littafan da sai an koma an nemi taimako da ibn taimiyya da kuma sharuka malam da suke wannan zamanin namu duk mutumin da zai karatu shi kaɗai kawai zai ɓanna da yawa zai yi ɓanna da yawa daga ake da haka akwai buƙatar ka samu malami wanda zai ɗora ka hanya na yi bayani wanda nake cewa in ba ka samu malami ba za ka karantar da abin da ke saɓanin abin da ke cikin littafi na yi wannan bayani to za ka da akwai irin waɗannan samarin da shi ya ambata ɗin karatun nasu bai kai ko ina ba sannan kuma karatun nasu ba su yi shi a gaban malami ba dole a samu barna dole a samu barna daga kai sannan kuma abin da yake aukuwa shine ba a jingina musulunci abin da musulmi ya aikata na barna ba a jingina malami abin da an ɗalibai suka yi na barna sai idan an bincika an ga malamin shi ya dora su aka abu misali ke nake ana duba misali ke nake ko sannan kuma ita wannan da'awa ta salafiyya da'awa ce mubaraka suna da ahalus sunna suna da suna da dama da kuma sifa ana kiransu ahalus sunna ana kiransu aljama'a ko ahalus sunna wal jama'a ana kiransu salafiyya sannan ana kiransu su najiya taifa mansura ahalul ittiba da abin da ya kama da wannan sunan su in ka ruwa cikin sunan da ambata kaga duk ana kiransu da wannan sunaye duka duka ana kiransu da wannan kaga ana samun wannan abu sannan kuma a cikin kowace irin da'awa da ake yi ana samun masu wuce iyaka sai an samu ana samun masu sakaci ana samun masu wuce iyaka ne da ana samun wani shi sa za ka tadda har na kawo maka na kawo wasu misalai da nake maganin cewa dole ne ɗalibi sai ya san mas'aloli da aka ijimai a kansu ya san mas'aloli da aka yi saɓani a kansu da kuma yin malamai suka mu'amalance su dole sai an koma wannan gida haka sai an samu wannan gabaki da wannan ita ce masibar da muke cikinta yadda shi ma lai mata mamalin asgar ta'alu yana cikin wani ta'alu din daga ake sannan kuma da a ce malaman mu din da littafin da sun ɗauka suna karantar da su lokaci bayan lokaci duk wanda ya ji irin wa'ancan mutane zai gane suna kan kuskure da mabata daga ake ba zai ma samu mai sauraron shi ba za su gane cewa wannan mutum ba malami ne shi misali ke to komawa da zuwa karanta wannan littafai to tabbas shi mafita gare mu na magance irin wayannan abubuwa da suke ciki dan karatu maganar mun da ke kawo ku je ku yi karatu karatu kullun shi ke magance komai duka ake in ba karatu ba za a magance ba sai dole sai an yi karatu duka ake sannan a samu wayannan abubuwa da ake tafiya a kansu ni babban ma abin da nake gani ya raba kanmu yadda ma ne an fata maganar siyasa abin da ko dimokuraɗiyya ko a san kuɗin hukuma a wannan dai matsala masdar talakin ne inda ake ɗauko addini shine babban matsala ne inda nan da ake ɗaukowa kowannen daga cikin malamai za su samu tarbiyya kowa zai nazo kuma zai gane Allah yake azata Allah yake talautawa zai gane cewa duniya ya fuskanta lahira ya fuskanta ba duniya ba zai samu wannan wani kuma Allah ta malami ne shi Allah ya azurta shi wani kuma malamin ne Allah ta'ala ya bar shi yanda yake za a ce ya talauci a'a ya bar shi yanda yake misali kenan bai da kuɗi can wannan arziki na wajen Allah daga ake za ka tada irin su ma malik suna da kuɗi irin su hudabi ne ya da kuma talakawa ne su taimaka musu malik yake misali kenan za ka ni babban matsalan na nana ta wannan wallahi rashin karantar da wannan littafi kuma karantar da suna nana ta cewa sai an koma zuwa ga tafi ibn taymiya sannan za a iya fahimtar wanda suka na magabatan mu sannan kuma da taimakon sharukan da malaman zamanin da suka musulunta shi za a gane abin da ake ciki in aka karanta su akan nan kawai za a samu kurakure da yawa za a samu kurakure da yawan gaske sunna tana da usul hawarjanci yana da usul mutajila suna da an usul jami'a suna da an usul shi'a suna da an usul to nana ta wanda nake musan usul din musan wani usul da ake zai fi da wani abu duka misali ke ake sannan shi ma raddi lokaci-lokaci ba da'iman kuskuren da muke samu sai mu ɗauki littafin ɗariƙa ko na shi'a muna ta karantawa muna ta fusun abuwa kan ba mu san aƙidan mu wannan babban kuskure a raddi akwai shi amma ya zanto nadiya karantarwa tafiya a kan raddi to duk wannan abin shi ake bukaci a samu daga wanda shi ne a takaice insha Allah wala Allah mu ƙara bayani a cikin karatun zamu yi na gaban Allah su yarda subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk